كابني نعم بارك الله أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقباد فريد داري على الإطلاق حاتم الحكمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السلام ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأذيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi muna cikin ishfa bitarifi bi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam muna magana akan shedan shine iblis ko to shedan iblis jinnu da abu ɗaya ne na yi bayani shedan kaman annabi adam ai an fitar da hawa a jikin annabi adamu ne haka ne haka ne kulikat min bila'il awaji an halici annabi an an halici sayyidatuna hawa'u daga ƙashi mafi karkacewa daga jikin annabi adamu malamai sun ce in ana son a san hunsa mushkilun ana gane husa mashkilun ta gurare daban-daban amma biyu ana samun ma mutum yana da mama yana da kuma yana da al'azakari yana da kuma farji ana samun mutum haka ana kiransa hunsa mashkilun ana aunawa wanne ya fi ƙarfi ta wajen baulinsa ta wajen azzakarinsa ne ya fitar da fitsari da ƙarfi ko ta wajen matutansa ne shi ma ana bambance wanda ya fi ƙarfi amma wanda ya fi a ƙirga a wazansa sha bakwai ne nan ma sha shida ne in nan ya zamo sha bakwai nan ya zamo sha shida namiji in ya zamo sha bakwai sha bakwai mace ce an gani in ya zamo haƙarƙarin ƙashin haƙarƙarin sha bakwai sha bakwai ne to ya zamo mace ce amma ya zamo nan na hannun dama sha bakwai nan na hannun hagu sha shida mace ce amin namiji ne to an fitar da hawa'u a jikin an fitar da hawa'u daga jikin annabi adamu ne shi kuma iblis ba shi iblis yadda Allah ya shi shi shaidan kenan yana da al'aura ta hannun dama yana da farji ta hannun hagu shi da kansa yake jima'i da a jikinsa zai haifi kwai dubu a lokaci da kwai dubu amma shi da kansa yake jima'i da kansa da kansa amma al'auran na ɓangaren dama ne farjinsa yana ɓangaren hannunsa na hagu ne amma duk jima'insa ɗaya yana haifan ƙoyaye dubu ne shi ne jiya na ce zan yi bayani akan waye ma waye ɗan adam a dunkule haka waye kuma shedan shedan bayi da mata kamar yadda annabi adamu yake da mata shikenan an gane haka to mun ci gaba mun ci gaba fafi sihahi ƙara abu hurairata abu huraira jena yi magana kansa ya musulunta bayan shekara saura shekara hudu manzo Allah ya yi hijira ya koma ga Allah ba mai yawan hadisai da aka ji a bakinsa kaman Abu Hurairah ta domin an ji hadisi ya kai dubu biyar da ɗari kaza da kaza sannan bai yi aure ba tun da ya musulunta yana tare da manzo Allah sai ya zama kamar rijifin Muhammadin komi da shi ake in aka yi wani abu manzo Allah in ya tambaye shi zai ce Abu Huraira dama ina zaton ba wanda zai fara tambaya na sai kai haka manzo Allah Abu Huraira ya faru shi kuma sunan abu huraira abu hirra ne abdurrahman ibn sakhari sunan shi kenan amma akwai hadisin manzala wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa dakhalat imra'atun nara wata mata ta shiga wuta fi hirratin akan kyanwa sajana ta ta sa ta a keji walam ta akul walan ta turha ta akulu min hashishin layi fi ardi ta sa kuliyan a cikin keji ba ta batta ta nema abincin Allah a bayan ƙasa ba kuma ta daure ta sai ta mutu sai matar ta shiga wuta saboda wannan shi kuma sai ya ɗauko kuliya tunda wata mata ta shiga wuta saboda rashin kyautata ma dabba shi ba zai bari kyautata wa dabban zai shiga aljanna kenan shine ma'ana sai shahara da abu huraira ta huraira din kuliya ce an gane an gane in ka ji an ce haka to ga dalili ne to in anhu alayhi salatu wassalam manzo Allah ya fada a bakin Abu Huraira yace inna shaytana aradani shaytan wataran ya bijiro mun ji manzo Allah qala Abdurrazzaq Abdurrazzaq al-Yamani yake cewa fi suratul hirri shedan ya fito masa a siffan magi shedan ya fito wa manzala a siffan magi fashadda alayya sai matsa mas ya matsa wa manzo Allah yana nufin ya kadau alayya salatan dan ya yanke manzo Allah sallansa ya matsa mar fa makanan Allah minhu sai Allah ya dora ni akan sa faza'antuhu sai na makure shi ko fada'antu faza'antu sai na makure shi eh zana kina eh ko kuma faza'antu au fada'antu na, na shaƙe shi ya koma kaskancece ولقد هممت أن أوسكه إلى سارية من سوار المدينة maza Allah ya ce na yi niyya in kama shi daure shi a cikin ginshiki na masallacin maza Allah a cikin ginshikan masallacin ya daure shaɗan a gurin hata tusbiha tanzuru na ilayi har kuwa yi gari ku dinga kallon shi fazakartu qawla akhi Sulaiman sai na tuna da maganan dan uwana Annabi Sulaiman ya roki Allah ya ce rabbi gifirli Allah ka gafarta mu wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di ka bani mulkin da ko bayana ba wanda zai iya irin mulki irin nawa wannan dalilin addu'an Annabi Sulaiman sai maza Allah ya saki shaidan ne faraddahu Allah hasiyan sai kuma walakancacce wa fi hadisi Abu Dardai Abu Dardai shine Uwaynir Abu Dardai shine Uwaynir sufi ne daga cikin sahabban manzo Allah yana daga cikin alis suffa anu alayhi salatu wassalam shi kuma abu darda'in nan wai miru oh tamim mudari okay tamim mudari daban abu darda'i daban na son yi magana akan wanda aljanu suka ɗauke shi amma wanda aljanu suka ɗauke shi shine tamim ya ce ina aduwallahi iblisa makin allah nan iblisu ja'ani bi shahadin minan nari min nari ya zo mun da wuta ya zo mun da kastu na wuta li ja'aluhu fi wajhihi dan ya sa ya kwat manzo Allah yana sallah shedan shedan ne sai ya zo yana kawo manzo Allah wuta manzo Allah yana haka yana kawo da kai yana kawo da kai shedan nan iska ne wallahi wa bai bar annabawan ba kuma ya san bayi da hannu a kansu amma kuma bai bari ba dole sai ya latsa ya ga ko akwai kofa wannabi sallallahu alaihi wasallam fi sallati manzo Allah yana cikin sallah wa zakara ta'awuzi billahi minhu manzo Allah yana cikin sallah sai ya ce a'udhu billahi wala anahu kuma ya tsine masa yace Allahumma al'anhu Allah ka tsine ma shaidan suma arattu an akuzahu sai na niyya in kama shi wa zakara nahahu sai na tuna da maganan annabi Sulaiman wa qala la asbaha musaqan na so ya wayi gari na daure shi ya tala'abu yi wildan ahal madinati yaran madina su yi tamar su ziga tashi a 2004 na fito mun fito mina mun zo muzdalifa mun yi sallah asuba a muzdalifa lokacin jifa ya yi sai muka je muka yi jifa muna jifa sai ga wani wasakwaci ya zo ha- ya- zanin yana da wuri kamar zai kwanci wai dala yana tambaya wai ina mutumin na cewa yi wai mutumin wadan Allah wai ina mutumin na ce waye ya ce shi dan mana sai na ce gashi ta ya ce to zai ci wai shi wai mu- mutumin da shaidan za su haɗu da- da wani in yi rinsa da shi to za a sha wuya eh Allah kira waka zalika fi hadisihi haka nan hadisin sa filin isra'i hadisul isra wa talabi ifrit law bi shu'alatin nari ifrit min aljinni da yazo da wuta fa allamahu jibrilu sai jibrilu ya sanar da mazala ma ya ta'awwazu bihi abinda zai nemi tsari da shi zakara fi mawadda walamma lam yaqdir ala azahu lokacin da bai iya isa bai isa ya cutar da shi ba bi mubasharatihi da gaba da gaba tasabbaba bitawassudi ila idahu lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi an yi an yi a cutar da mazalla ya rasa ta inda zai haɗa kai ya cutar da mazalla sai tawassuli tawassala ila idawo sai nemo abokanan gaban manzalla ka qabiyati ma quraishin fi timari kaman taron nan da aka yi na a zo a halakar da manzalla وتصوره في سورة الشيخ النجدي شنو يفتو السورة صوه النجد يزو يباد شاورة وتشاورة أكبر ميذاقي aka shirya ya kamata a ɗaure manzala a bayan dabba in an ɗaure shi a kora shi cikin daji har ishurwa har ya mutu a daure shi a cikin dabba har ya mutu sai shehun najadu ya ce a in aka yaka za a ji a kwance shi to ya za a yi aka yi maganganu daban-daban sai tsohon najadu shi ya ce kun san abin da za a yi kamata yi a nemo mutane goma daga cikin ƙabila kaza mutane goma cikin ƙabila kaza mutane goma cikin ƙabila kaza duk ƙabilun makka a harhaɗa su a nemo jalilai ƙarfafa mutane goma su haɗu su kashe manzo Allah to ai ƴan uwansa banu hashim ba su isu sa su yaƙi wa'innan ƙabilun gaba ki ba sai sai aka ce eh an yarda to wannan eh an yardan shine ya ba su kowa ya tafi akan haka wamaratan ugura akwai wani lokaci kuma fi gazwati yomi badarin a yakin badar shaidan ya fito a siffan surakata bin malikin ya fito a suran Surakata bin Malikin. Shi Surakata bin Malikin yana daga cikin wanda aka bashi duk wanda ya ga manzo Allah ya dawo da shi zai ba za a bashi raƙumi ɗari. To manzo Allah da ya fita ba hanyar Madina ya tunkara ba hanyar Yaman ne sai da tafi hanyar Yaman tukuna ju saboda haka su kuma yawan mutane da suka tashi gabaki daya sai suka nufi hanyar madina to wanda ya zo ya ga manzo Allah shine suraqata bin maliki da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya yana tafiya sai ga raƙumi ɗari ya samu sai ya yi kusa da manzo Allah sai ƙasa ta rike shi da shi da dabarsa sai ya nemi manzo Allah ya yi mara haƙuri ya san manzo Allah ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ƙasan ta sake shi an yi so ɗaya an yi so biyu na uku har ya zo kusa da manzo Allah sai manzo Allah ya ce wa suraqata ya ce kai suraqata kai ne kake wahalar da kanka haka gashi ina ganin munduwan sarkin kisra a kanka ce munduwan sarkin kisra na gan shi a kanka a lokacin bai musulunta ba manzo Allah ya ya ce to ayi alƙawari manzo Allah ya ce to me alƙawari da kai kar ka sake tunkara na ka koma sai koma surakata bai musulunta ba sai bayan manzo Allah ya koma ga Allah sai na Abubakar ya koma ga Allah sai duna Usman Umar bin Al-Khattab ina jin yana shekara ta hudu ko shekara ta shida shekara goma sha takwas ko shekara goma sha bakwai a yakin Kadisiya ya musulunta a yakin Kadisiya manzo Allah ya san gaibi an gane an gane wannan magana a yakin kadisiya shekara goma sha shida ko shekara goma sha takwas aka je aka ci farisa aka dawo cikin madina sai da na umar ya ɗauko hulan sarkin kisa ya ɗora wa Suraƙata bin Malik yana yawo da shi a cikin garin Madina yana cewa Allah ya tabbatar da maganar da aka yi tattara ranar hijira ga ta yau ta tabbata shekara goma sha takwas. Shi ne Suraƙata bin Malik. Wa ƙaunu ta'ala wai zayyana lahum shaitanu a amalahum Shaidan ya yi ma ado ya kawatar da aikinka, wa ƙala ya ce la galiba lakum liyoma, ba ku da rinjaye a yau minan nasi akan mutane. Wani lokaci, wa maratan yunziru bishanihi, wani lokaci kuma yana tsoratarwa da sha'aninsa a wajen bai'atul aqaba, bai'ana aqaba. wa kullu hadha duk wannan abin da aka yi faƙar kafahu Allahu amru Allah bi ya isar wa manzan Allah babu wani wanda yake ba wanda ba lokacin da shedan ya nasara kan manzan Allah wa samahu darruhu wa sharruhu Allah ya kiyaye manzan Allah cutarwansa da sharrinsa وقد قال عليه السلام من الله يشي إن عيسى عليه السلام النبي عيسى كفية من لمسه أن يسمى شيئا bai shafe shi ba shedan bai shafe annabi isa ba faja liyada annabi fi hasarati ina waladatu domin shedan duk da haka ya kawo hari don ya tsikari annabi isa duk da haka ya zo ya tsikari annabi isa ta hasiransa nan faɗa na fi hijabi sai ya taɓa zanin goyon amma bai iya taɓa jikinsa ba wannan yana akwai hatsari yana da hatsari gana ce gana ce wa ƙala alaihi salam manzo Allah ya ce hina rudda fi mardi lokacin da rashin lafiya ya samu- ya same shi wakila lahu sai aka ce masa hashina an yakuna bika zatu janabi mun ji tsoron kar ya kasance maka ma'abuciyan ma'abucin gefe faƙala ya ce ina hamina shaidan daga shaidan ne walami kinullah ne salliduhu alayya amma duk da gefen babu lokacin da Allah Allah bai yassare masa ya, ya fada kan shaidan ba shaidan ya fada kan manzo Allah ba wata rana ranar idi manzala sallallahu alaihi wasallama yana da yana zaune sai da suna aisha tana da wanda suke kusa da ita daga cikin yara sai da tuna aisha akwai wanda suke tare da ita suna ta suna ta wasanni wasannin na irin ba daɗi dai wato wasa na yara manzala sai lullube kansa don baya son ji baya son jin wasan sai sai dina abubakar shigo da ya shigo sai ga manzala ya lullube kansa don jin ihun ƙananan yara da sai da aisha suna wasa ranar idi sai sai na abubakar ya tashi sai je ɗakin sai da aisha yana mata fada ke ba ki da hankali ne misali kama haka kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ya warware nadin kansa sai ce da'uhum kabasu li kulli qaumin idin wa hadha yawm idina kabarsu kowaɗansu mutane suna da ranar idi yau ranar idinmu ne a basu su yi wasa ana cikin haka sai ga sayyidina umar yana cewa salamu alaikum sai aka nema masu wasan aka rasa yana sallama shine manzo Allah ya ce ya man idza ra'ahu shaytanu yasluku fajjan ghayra fajjihi ya wannan in shaydan ya ganshi zai canza guri ya shiga wani lokon da ba nasa ba abin da ake nufi anan shin sayyidina umaru ya fi annabi ne amma ga shi ga artabin da suke sayyidina umaru bai kai abubakar ba balle manzo Allah amma ga wani abin da aka bashi wanda kuma shi shedan baya kusantarsa shine maziya sunan abun maziya a bawa mutumin da yake ƙarƙashinka a bashi wani matsayi da kai baka da shi sai ka dawo wajensa ka nema abin kuma kuma ga shi shi ke gaba da kai to akwai irin wannan a cikin gidan addini da yawa da yawa wala tattabi maziyatun afdaliyatun karka hukunta maziya ta zamo ta fi fadala babu. Fahim kila idan ka ce, fama ma'ana ƙauluhu ta'ala, me ma'anan faɗin Allah, wai ma yan zigan naka mina shaidanin nazgun fasta izbillahi, innahu sami'un alim wai ma yanzagannaka min ash-shaytan annazgu min ash-shaytan ai inzigagi shine ya ya gigita ka ko ya taba ka ko yayi maka abinda ba yadda zaka yi dai to idan wannan nazugun ya zo daga shedan fasta'iz billahi ka nemi tsari a wajen Allah innahu sami'un ubangiji mai ji ne alimun mai yana sane da komai abinda ake nufi idan zaka je in zaka je gida gidan da yake da kare in kana neman zaman lafiya in karin ya haɗu karka je ka yi bashara da karan sai ka kira rabul manzili mai gidan ka ce riƙe mun shi don wuce shi ne ma'anan a'uz billahi mina shaidanar raje duk lokacin da za ka yi wani aiki na alheri to ka yi a billahi mina shaidanin rajim lokacin farawanka saboda Allah ya rike maka shaidan ne ka ci gaba da aikinka amma ga shi da hadari idan ka buge shi idan ka ce wa shaidan bismillahir rahmanir rahim ya zubu yana narkewa kamar leda a cikin wuta أو كما يذب الرصاص على النار أو في النار كما عند أكي نركد دلمة أو تا haka shedan yake narkewa in ka ce bismillahir rahmanir rahim amma zai dawo zai haɗe kuma zai kai makari shi yasa shedan hawa biyu ne shaidanin mutum da shaidanin jinni shaidanin mutum har ya fi shaidanin jinni fitina in ka ce a'udhu billahi shi ma ce maka a'udhu billahi eh ka fada ya fada sai kun da ku sai an sha wuya saboda ta ta ina za a karya shi ta ina za a karya shedani na mutum sufaye suna cewa haifin laha liƙari ka ji tsoron Allah ko saboda kamun Allah haif manya hafin laha ka ji tsoron mai tsoron Allah lido aihi saboda in yi addu'a zai iya lalata ka khibman la yakhafun laha ka ji tsoron wanda baya tsoron Allah li sharrihi saboda sharrinsa khifin laha li iqabi khif man yakhafun laha li du'aihi khif man la yakhafun laha li sharrihi ko ina ashe ana neman isti'aza ne ana neman isti'aza inda za a bude maka wasu abubuwa ka gani na Allah yadda Allah yake lamarinsa a cikin al'umma kai kwamacala abin Allah ke yi shi yasa mafiya yawa Allah yake boyewa mafiya yawa sirrin Allah boye yake baya fitowa fili shi yasa mutum wani lokaci idan mutum aka yi maka kashafi ka fara gani-gani to za ka ga ai ko sababbin masu jinnu farkon bayyana masu jinnoni dinna masu aljanna an ka zo duk abin da ka ɓoye suna gani za su faɗa sai ka ga mutum yana gudu saboda za a yi ma taunan asiri haka ne haka ne amma in mutum ya dade a cikin abun fa yana gogewa in ya gani sai da ya kawo da kai wani in ka gan shi tashin hankali ne da ka- tashin hankali za gani gaba ɗayansa wani za ka gan shi ba alahiri a cikin zuciyarsa ko miskalar zarrace kuma za ka gani za ka ga mutum ɗan wuta kuma ka gane gabaki ɗaya lamarinsa kawai na ‘yan wuta ne kuma gashi ga kan gashi a masallaci kuna sallah to in aka nuna maka in ka in ka fara ka je kana maganganu zai zamo damuwa amma in mutum bai gane ba ya nemi mutanen da suke tashin aljanu wanda sababbin aljanu suka shiga musu suka bude musu ido da- da- zai gane abin da nake magana za a ga abin da ka ɓoye an fito an yi ma a bayani tangaran komi da komi kuma kai ka sani komin musunka ka san an yi abu Allah ke yi saboda haka ƙala babul mufassiri na ina haraji a tun ila ƙauli tana koma ne zuwa fadin ubangiji wa arif anil jahilina ka kau da kai gaban jahilai su makala wai ma yanzu gannaka ai ya sahifan naka gababun ya hadaluka ala tarkil iradi anhum me yake daukan ka istifafi ne na fushi wanda yake daukan mutum akan barin kau da kai fastaiz billahi ta'ala ka neman tsari wajen Allah wakila annazbu huna alfasadu barna kama kala ta'ala min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati barna min ba'di bayan an nazaga shaytanu shaytan ya sa barna baini wa baina ikhwati tsakanina da yan uwana shine afsada wakila ba'ada ya bata ko ya nisantar wakila yanzu gannaka yuguriyannaka yana rudinka wayu harrekannaka yana motsa ka wannazugu adannal waswasati abinda ake nufi na- nazugu shine mafi koma baya na waswasi famara Allah ta'ala annahu mata taharraka alai gababa ala aduhi ko yaushe motsi sai ya samu fushi wajen abokanan gaba aura ma shaitanu ko shaidan ya yi nufi min ijra'ihi wajen kai marhadi wa hawatiri adnal waswasihi hawatiri shine mafi ƙar- koma bayan waswasi malam yujallahu sabila ilayhi abinda ba mafita zuwa gare shi to ka nemi tsari da gare shi fa ya kafa amru sai a isan masa a isan maka da alamarinsa wai kun zalika wannan ya kasance sababu tamamu ismatihi shine dalilin cikan kiyayuwansa islam yusallit alayhi bi aksara min ta'arudi domin ba abinda abinda aka sallada a gare shi bi aksara min ta'arudi lahu cikin abu mafi abinda yafi wajen bijira gare shi walam yaj'alahu qadaratun alayhi ba a sanya masa mulki ko isa akan haka ba wa gargile fi hadhihi al-aya ghayr hadha an fadi kuma wanda ba hakan ba wa kadhalika la yasiwa an yusawwira lahu shaytan bai inganta ba an yusawwira lahu shaytan fi suratul malaki a suran tarmaka da shaytan a suran malaika wal bis alayhi a ayi maka talbisi la fi awwal risalati wala ba'da ba farkon annabta ba ba ba kuma bayan annabta ba wal itimadu fi zalika dogaro cikin haka dalilul mu'jizati shine mu'jizar manzo Allah balla shakku nabiyyu manzo Allah baya kokonto annama yatihi min Allah ne duk abin da yake zuwa masa daga Allah malakun mala'ika ne wa rasuluhu manzansa hakikatan hakika ne imma bi ilimin daruri ko da ilimi na darura ya halukuhu Allahu lahu wanda Allah zai halice shi da shi aw bi burhani ko da dalili ya zaru ladaihi wanda zai bayyana shi gare shi litatimma kalimatu rabbika sidqan wa adala dan kalman ubangiji ya cika gaskiya ne da adalci la mubadila li kalimati babu wani abin da zai canza fa in kila in an ce fa ma ma'ana qawlu ta'ala to menene ma'anan Allah da yace wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu turo wani gabanka ba daga cikin annabawa wala nabiyin ko daga cikin rusul ko annabi illa iza tamanna sai dai idan yayi guri alƙash shaytanu fi munati sai a tura masa shaydan cikin gurinsa fa yan salahu Allah maliki shaytan sai a cire masa abinda shaydan ya zo masa da shi suma yukimun lawa ayati sai Allah ya tabbatar da ayansa ta wajen hukunci wallahu alimun Allah shine masani hakimu ma hakimu gwani falam to ka sani anna linnas fi ma'ana hadhihi al-aya awilan akwai maganganu cikin wannan ayoyi minha as-sahlu wal wa'su minha akwai as-sahlu sauki wal wa'su da wahala wasamin walgasu da mai kitse da kuma gasu mai zance kitse kaman saminu mai abin nan na raƙumi eh to tozon raƙumi ko kuma saminu daskararri da gassu e jaki nan e abu radiyon ne abun da yake rididdigagge wawula man yi ƙalifi ha mafi abin da ya cancanta a fada ma alaihi jamhuru abinda jamhuru suke kai min al-mufassirina anna tamanna hauna abinda ake nufi da tamani anan at-tilawatu karatu wai la qawun shaydani fiha da yadda shaydan yake jefa nashi lamari shagalahu bi hawadirin shagalantar wanda yake da hadiri na tunani wa askarin da kuma zikirai min umuri duniya tunatarwa na lamarin duniya littali ga mai karatu ta yudkhala alayla wahama har ya shiga cikin imuwa wani siyana da mantuwa fi ma talahu cikin abin da yake karanta aw yudkhala ghayra zalika ko a shigar da wani wannan ala afhamis sami'ina wajen fahimtar masu ji min taharifi wajen canza kalma wasu tawili da mummunan tawili ma yaziluhu Allah abinda Allah zai gusar wayan sahahu ya goge shi waya kashifu lubusahu ya kuma yayi abinda aka aka lullube shi da shi wai hukamu ayatu ayi hukunci na cikin ayar da aka saukar wasu ya tafi kalamu alhaji aya magana da ta zo a cikin wannan aya babu bayan haka bi ashbai min haza mafi koshi da wannan insha Allah ta'ala wa kada kasan marqandiyu imam samarqandi ya kawo inkar kaulin man kala bi tasdidi shaytan cewa shaytan ana sallada shi ala mulki Sulaiman akan mulkin Annabi Sulaiman wa galabati alai da rinjaye yace wannan yana inkari saboda annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalam ya yi mulkin da ba wanda ya irinsa kuma ba za su aiki yin irinsa ba har abada saboda rabbi habli mulkan la ya bagi li ahadi min badi wannan mulkin ai annabi Sulaimanu ya yi mulkin da ya riƙe duniya da ya riƙe duniya sai cewa ubangiji Allah ka bani dama zan yi walima in ciyar da halittar da ke bayan ƙasa ya ciyar da halittar da ke bayan ƙasa sai ubangiji ya ce ba zai iya ba sai ya roƙi Allah Allah ya ba shi dama ya yi wa halittar da ke bayan ƙasa walima sai Allah ya ce ya ba shi an ɗauke shekaru ana shirin waliman waliman da aka shirya ta sai da ya kai farsahi 360 gabas da yamma kudu da arewa nau'i nau'i ne na abinci farsahi 360 kowane farsahi mil uku ne kowane farsahi mil uku ne shi yake ba da farsahi shi kuma mil farsahi ɗaya mil ɗari uku ne mil ɗari shida is it mil uku mil shida I'm sorry mil biyu shine farsayi mil biyu farsayi mil biyu mil biyu mil kowane mil biyu alfa zira'an ne zira'i dubu dubu biyu ne shi ke ba da faɗin farsayi to farsayi ɗari uku da sittin aka shirya abinci gabas da yamma kudu da arewa sai wata dabba ta fito daga cikin ruwa sai ta zo ta shafe abincin gabaki daya ita kadai sai ta cewa annabi Sulaimanu to wannan abincin da Allah yake bani kullun na rana kenan saura na dare eh wannan eh abinda Allah yake bata kullun so biyu ana bata na safiya ana bata na dare to wannan duk aikin da aka yi dabban ita kadai ta cinye ta lamushe ta ce tana jiran na yamma sai faɗi ya sujudi ya ce Allah ba zan iya ba na bar maka yanka wato lamarin Allah ba lissafi cikin ka gane ya Allah yake shi yasa mutum da yawa yake aunawa a duk cikin halittar Allah wani halitta ce ta fi kowace girma Allah rashin ubangiji Allah rashin ubangiji ita ta fi kowace girma ka san Allah rashi a jikin mutum fatan jikin mutum shi ne alarashi wanne ne wanda yake sama da shi babu kwakwai a fede ka a gani komi yana cikin abin ne bayan fatan shi ne a wajen to shi ne siffin alarashin ubangiji shi ne abin da ake kira arashu al'arshu ma alafa gaka huwa al'arshu abin da yake sama da kai shi ake kira al'arshi kada mu shiga wani karatu anan wannan misla haza la yasihu bai inganta ba wa kan zakarna qissat Sulaiman mun ambaci kissan annabi Sulaiman mubayyinatan bada haza a bayyane bayan wannan wa man qala wanda yace innal jasada huwa alwalad alladhi wulida lahu ai jikin domin annabi Sulaimanu ya yi alkawarin zai kwanta da matansa ɗari saboda kowane a samu ɗa namiji ya zo don ayyaki ayyaki saboda ɗaukaka kalmar Allah bai ce insha Allah ba mata ɗarin kuma gabaki ɗaya sun ɗauki cikin amma sai suka zo da jiki ba cikakkun mutane ba wataƙila da ya ce insha Allahu kuma an hana shi faɗa ne don a nuna wani ilimi ba wai don bai sani ba to wannan irin abin da ya kamata a dinga sani kenan ba wai bai san abin ba ne a yana sani amma an dakatar da shi saboda wani abu ya gudana an gane waƙala abu muhammad al-makki fi qissatu ayuba cikin qissan annabi ayuba annabi ayuba bai ce yace inni massani shaytan bin nasbin wa azabin massani shaytan akwai kai a matsayinka za ka ce Allah bala'i ya Allah ka yayi mun wannan bala'i su annabawa suna jin kunyar su faɗa haka saboda sanin Allah ai an taimake su an yi musu komai sun gane duk abubuwan da suke Allah ne yake musu sun sani amma kai iri na da irinka za ka ware kai ta faɗa Allah ka yi mun kaza Allah ka yi mun kaza ka yayi mun bala'i ka yayi mun kaza to amma shi sai dai ya ce inni massani duru fanta arhamur rahimina massani duru cuta ta shafe ni ba Allah ka sa mun cuta ba ba zai faɗa haka ba in ya ce Allah ka sa mun cuta to lafiyan da aka sa maka da shi kuma ya kai da shi ka ba da haƙƙin godiya? To, amma, rabbi inni masaniyar duru wa an ta'arahun rahimiya, ya faɗa wa Allah, fasta jamna lahu, faka shabna ma bihi min durri. To, wannan adadi, in za ka ga bawan Allah ya tafi in abu ya same shi ba zai iya yin magana ce Allah ya kayaye mun ba ba zai yi ba sai dai ta kiran sunan Allah shine inna Allah yuhibbul mulhina Allah yana son masu naciya saboda in bala'i ya same ka to Allah yana son ya ji kana yawan kiran sunan shi to shi kuma abin da Allah yake so kenan saboda haka duk wanda Allah ya taba shi to so yake ji li yasma atadarruka dan ya ji kaskantar da kanka ya rabbi ya rab ya rab ya rab ya ahsan al-khaliqin ya fatir samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya haka to an shi Allah dadi yake ji eh saboda haka in an jefa maka bala'i to so ake a yawaita jin kiran Allah a bakinka to ana yin haka ai manzala ya ce nan shagalatu zikri an mas'alati anan ma za ka gane a ɗaitu fo kuma wuce sa'ilina idan mutum yaji yana Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah misali wannan shi kuma yana cewa to Allah da kai haka Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka cire mun kaza Allah kai kaza Allah kai kaza to a wajen Allah wanda yake Allah Allah Allah bai yi wani roƙo ba Allah ce zan baka fiye da abin da wanda ya tsaya ya roƙe ni in bashi a ɗaitu fauka ma wuri sa'ilina zan baka fiye da abin da wanda ya tsaya bayan ya yi addu'a ya rabbi ya zalla zikran ya badi ya sama wata ardi anta wali na fi dunya wal akhirah ka bani kaza ka bani kaza ka mun kaza to wancan ya fi cin riba ka faɗa ka yi shiru ka faɗa ka kira Allah amma ka yi shiru kar ka ce ka ba shi zaɓin ya yi maka kaza da kaza wannan da ku dinga ɗaukan irin wa'innan saboda mafita ne ba hira ba ne saboda wannan shine zai nuna ma yadda za ka yi saiti ka kenan kun san yanzu a cikin akwai wanda in ya tashi nafila sai iya kwana yana nafila eh a cikinmu akwai wanda in an ce nafila ne to an haɗa shi da raƙai amma ya zauna ya yi istighfari ko ya yi salati ko ya yi la ilaha illallah in dai in zai kwanye ƙara kwana ba abin da zai yi shi amma ya yi nafila raka uku an haɗa shi da tashi hankali to ka ringa ganewa menene Allah yake nufi da kai aikin da kake kai sai ka rike shi wani an haɗa maduka wani shine azumi shine karatun alkurani shine nafila shine wuridi wani dai an hada mar wani kuma dai ne aka baka baka ganin wani in aka bashi a rana ɗaya yana saukan alkurani sau hudu wani yana saukan alkurani sau uku wani yana saukan alkurani sau ɗaya wani yana yin rufi tamanin ɗari da ƙari sittin da tamanin mai tamanin ai shi ne mai tamanin a hausa ba ƙur'ani ne izibi tamanin ba a ya yi sauƙa ya ƙara izibi shirin haka abubuwan suke wani kuma aka ce ni dai misali a sani da yi bismillahir rahmanir rahim ni gara ka haɗa ni salatul fati miliyan ni bismillahir rahmanir rahim kuwa ai salatul fati allahumma salli ala sayyid garin yi salatul fati miliyan ɗaya da ka bani bismillahir rahmanir rahim dubu ɗari har yi tsani take haka abubuwan to ni dai gani nan dai Eh amma haka dai abin ya rike yake mu kuma na dade a hakan in ka bani in yi bismillah dubu daya ina shan wuya gara ka bani salatul fati dubu goma to haka ne ka kiyaye ka ga wanne ne ka fi kwarewa tsaya a kai in ka taba ka taba ka gane ga inda kake to ka shiga sai ka yake wa Allah haka in kuma ka gane ko ina kana da hannu a buɗu alahari ya yi yawa ba ku a gani shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne a kowace rana a kowane rana kowace ranar duniya shi ibrahim sai ya yi sai ya karanta izbi goma da rana sai ya karanta izbi goma da daddare tilawtar kullum kwanan duniya tun da ya haddace alkur'ani yana yaro kullum sai ya yi izbi ashirin bai taɓa fasawa ko na rana ɗaya ba har ranar da zai bar duniya ya koma ga Allah daren juma'a da zai wayi gari ran asabar tun yana da shekara goma sha biyu sai ku ce bayan wannan aina yake ya maganan uridi nawa yake bayan wannan a wuridinsa in dare ne ake bi shin wani irin dare yake amfani da shi ga mu'amala na ɗalibai ga shi yana karantar da ilimi tafiyan dare tafiyan ruwa tafi ba wani abin da ya tabbasa shi ya yanke karatun alkurani har ranar da ya koma ga Allah a nan ne za ka san mazaje ne a nan ake sanin mazaje mun kuwa na samu in muka taba muka taba muka taba sai mu je ya ginshe mu sai mu canza wani ai haka dukkan kuma kusan haka ake eh kana fara wurin sai ka ji ka koshi sai ka canza sai ka kama wani su duk abin da suka fara ba sa canza sai dai a ƙara sai dai a ƙara ga mu'amala ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan su ne shi yasa yake cewa wal absar ainaka ahala ma'ishatan من العبد هذا العبد فالحمد كله وهل أبصرت عيناك كاتب غنم ونمتن أهلا معيشة معيشة wanda rayuwarsa komi nashi mai kyau ne mai ya ji rayuwarsa komi mai kyau ne min al'abdi daga cikin ba hazal abdu wannan bawa falhamdu kulluhu duk lamarinsa alhamdulillah ne duk lamarinsa alhamdulillahi wake da uba kamar namu saboda haka a duba sosai an yi zamani mai yawa an yi zamani an kai an kai an kawo amma alhamdulillah iyayenmu dai su ne har gobe Allah ya yi wani irin matsayi da su, da su ne Allah ke, saboda haka Allah ya taimake mu. Na ganin na ƙara a haka ne, in na ƙara ba ku mai, za mu tashi a nan, insha Allah. Saboda haka mu kiyaye, mu ji tsoron Allah, mu yi ƙoƙari mu zamo mutanen kirki. Mutanen kirki kuwa mu yi aiki da abin da aka ɗora mu a kai. Mazalla bai ribaci duniya da komai ba sai da makarimul ahla. Kyawawan ɗabi'a ne, mazalla mutum ɗaya ya taɓa kashewa a duniya kwata-kwata. Mazalla mutum ɗaya ne ya taɓa kashewa da hannunsa. Mazalla. Kyawawan ɗabi'a ne ya gama da duniya ɗan ƙanƙanin lokaci saboda haka me zai hana mu shiga irin wannan rigar mu yi kwaikwayo na annabin me zai hana mu yi koyi irin na shau tijani me zai hana mu yi koyi irin na shau ibrahim da yana da masuka da mun sha wahala wallahi da yana duk wanda ka je yake sukansa bai san shi ba ne bai san shi ba bai fahimci me yake magana ba to shi kuwa yaro yana yi wa ubansa wayo yana ganin kaman ya gane amma sai an juya sai ga ashe bai ma fahimci da aka sa kai ba Allah ya kiyaye حسب المهيمن وحسب الواقي حسبي كليم الله وحسب الباقي إن سكت اثنان مغلوب ولد بلا فيولي مسبوب أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تهر المريد وكيف تنزل لهم ما لا يريد أسوينا ويا تدينا لا تجنا ساري أيانا فقد بقى علمنا لينا دا ولتؤنني ثوري وزدني خيري ولتسر من الوصول ميلي عسى رانا قريبا يأتي كل الإداء ولا بتؤلم متين يا متين يا متين عجز بين الدار عندك لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا كل الذي طلبت منك أجل يا ربي بما هي لك معسر وهم الذي داربوا ونسرا وآله وصحبه الأبرار اللهم صل على سبقنا سرعة الله وآله ناصرا للمستقيم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين شوف